بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da 21 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 21 ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kasar na 28 daga cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa daga littafin umdatu tafsir an al-hafiz ibn kafirin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba a jiya muka fara tafsirin suratul baqara wadda suratul baqara a madina aka saukar da ita tana da ayoyi 286 kuma muka fara tattaunawa dangane da tafsirin ainihin wato ayarta ta farko wadda muke fatar a yau insha Allahu ta'ala majabakinmu zai jawo mana waɗannan ayoyi da ya karanta mana su a jiya domin mu sake tattauno abubuwan da suka ƙara wannan aya sa'an nan mu ci gaba. Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Idan ba a manta ba a jiya muka fara tattaunawa dangane da waɗannan haruffa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wasu surori a cikin alƙur'ani kamar yadda muka bayyana tattauyar waɗannan haruffa muka ce guda goma sha hudu ne ba tare da maimaici ba ire-iren waɗannan haruffa sun zo a farkon surori na alƙur'ani masu yawa waɗanda muka ji cewa daga cikin malaman farko sayyidina abubakar da umar da usman da sayyidina ali da abdullahi dan mas'udin sun tafi akan cewa waɗannan ayoyi ko waɗannan haruffa allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin abin da suke ɗauke da shi na haka abin da ya fi cancanta idan ka zo kai ma ka kau da kai dangane da yunkurin fassara su domin fassara su ba abu ne da ake yin shi da ka ba mun tattauna wannan matsala kwarai da gaske a jiya amma duk da haka an samu waɗansu malamai waɗanda su kuma suke ganin suna iya ainihin wato fassara waɗannan ainihin wato harfa da ainihin wasu ma'anoni waɗanda suka bayyana musu kamar yadda muka bayyana dai a jiya babu shakka abin da ya fi zama daidai shine waɗannan harfa Allah shine ya fi kowa sanin abin da suke nufi wannan shine matsayi na farko da al'imamu ibnu kasirin ya ɗora mu a kai sai ya ce al-maqamul akhar ɗaya matsayin kuwa fil hikmatin na tabat iradu hadhihi al-huruf fi awa'il suwar waɗannan irin hikimomi ne me yasa ire-iren waɗannan surori a cikin alkur'ani irin su suratul baqara suratul ali imran suratul sajada da suratul kahfi da suratul maryam da suratul sa'ad da suratul qalam da makamantansu ne yasa suka fara da ire-iren waɗannan harufa kaga dai na farko ba a saba jin balarabe yana fara maganganu da haka ba balle a ce ai ɗabi'a ce ko al'ada ta maganar larabawa sannan shi kanshi alkur'ani ba dukkanin surorin shi ne suka fara da haka ba haka kuma shi kanshi annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a taɓa jin shi a wani hadisi zai fara magana ya fara da wasu haruffa ɗaiɗaiku irin waɗannan ba to wace hikima ce ta sa waɗansu surori a ƙur'ani suka fara da ainihin ire-iren waɗannan haruffa mala ya ce mahiya mecece hikimar مع قطع النظر عن معانيها في نفسها malam ya ce muna ƙoƙarin mu gano hikimar tare da cewa amma za mu ɗauke idanuwanmu dangane da bincike dangane da ma'anarsu ma'anarsu mun ce allah maɗaukakin sarki shi ya kaɗaitu da sanin ma'anarsu to amma wace hikima ce ta sa wasu surori suka fara da su faƙala ba'aduhum wasu malamai suka ce ibtidi biha lituftaha li asma'iha أسماء المشركين لاستماعها أسماء المشركين wasu malamai suka ce abin da yasa aka fara alqur'ani wato wasu surori na alqur'ani da waɗannan harufa saboda a ƙwanƙwashi kunnuwan mushrikai da irin wannan salo wanda ba su saba jin shi a wajen magana ba iz tawasau bil i'rab an alqur'an saboda mushrikai gaba ɗayansu sun haɗa kai sun yi wa juna wasiya wajen ainihin yi wa alqur'ani tawaye idan ba ku manta ba kafirai ne suke faɗi a cikin alkur'ani suna cewa la tasma'u li hadha alqur'an idan ana karatun alkur'anin nan kar ku rinka saurare wal fihi ku rinka daga murya ku kuna hayaniya la'allakum taghlibuna me yawa muryar ku da za ku rinka hayaniya ta rinjaye muryar muhammadin yana karatun alkur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ita ce maganar kafirai wannan irin maganar tasu magana ce ta kafirci haka aka gaya wa annabi nuhu da ya zo ya fara wa'azi haka annabawan Allah suka fuskanci ire-iren waɗannan matsaloli na kafirci kamar annabi ibrahim annabi musa ma haka ya fuskanci wannan kafircin annabi isa ma haka ya fuskanci wannan kafircin to sai Allah madaukakin sarki ke cewa a tawasau bihi shin wasiya suke wa junansu ne sai ka ji irin maganganun da kafiran da suke faɗi irin wannan maganganun kafiran yanzu suke faɗi Allah ya ce ko dai wasiya suka wa junansu gaskiya ne wasiya suka wa junansu amma kuma duk da haka sai Allah ya ce balhum qaumun ta'un mutane ne karkatattu wannan aƙida ta karkata ita ta sa suke magana iri ɗaya da juna duk da bambancin shekaru da zamunna. حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه معنى malaman nan suka ce Allah yana fara waɗannan irin surori ne da waɗannan harfa yankakku ɗaiɗaiku domin a fuzgi hankalin waɗannan kafirai sai sun ba da hankali zuwa ga jin wani salo da ba su saba ba to sa'annan sai kuma a ci gaba da karanta musu alkur'ani sai su ji magana ce kamar yadda suka saba jinta misali idan ka san yadda san kira yake zuwa tsakiyar anguwa a ƙasar hausa in ya zo sai ya sheko a guje tukuna ya faɗo wa jama'a a guje sai ya tsaya sai ce sarki ya gaishe ku bayan gaisuwa sannan sai ya faɗi saƙon shi wani lokacin sai ya tafi a guje ya sake dawowa gaban jama'a a guje ma'ana sai ya fizgi hankalinsu tukuna sannan ya faɗa musu saƙon waɗannan malaman suka ce abin da Allah ya yi mutanen makka kenan sai ya faɗi waɗannan irin harufa ya fusgi hankalinsu bayan ya fusgi hankalinsu hankalinsu ya bayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai a ci gaba da gaya musu maganar da Allah ke so ya gaya musu wannan fassara hakahu ibn jaririn al-imamu ibn jaririn shi ya bada labarinta daga waɗansu malamai ibn kasirin da yake ƙwararren malami ne a tafsirin alkur'ani sai ce wa huwa da'ifun amma wannan fassara mai rauni ce li'annahu domin ko wannan magana da ibn kasirin ya ce malaman nan sun yi lau kana kadhalika da daidai ce la kana zalika fi jami'i suwar to da dukkanin surorin alkur'ani an samu irin haka domin dukkanin surorin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana jan hankali da ainihin a saurara kaga idan da cewa waɗannan surori da suka fara da waɗannan harufa harufan sun zo ne domin jan hankali to da kowace sura an samu haka la yakunu fi ba'd hada ba zai zama sai a wasu surori ne banda wasu ba bal ghalibuha laysa kadhalika malai yace yo ai galibin surorin alqur'ani ma ba su fara da ire-iren waɗannan haruffa ba walau kana kadhalika aidan har wa yau kuma da a ce wannan magana da waɗannan malamai da ibnu jaririn ya faɗi haka take lam bagal ibtida biha fi awail al-kalam ma'ahum da duk wata magana da annabi zai fara da su to da wannan ya kai dole annabi ya rinka fara da wasu haruffa da za su fuske hankalinsu ina fata an gane sawa'un kana iftitahu suratin aw ghairi zalika ko a wajen bude wata sura ce ko a wani zance amma kaga tun da kake baka taba jin wani hadisi annabi zai fara faɗin shi an fara da cewa qaf ko a ce sad sai ce innamal a'malu binniyati baka taba jin haka ba sannan ba duka surorin alqur'ani ne suka fara da haka ba malai yake cewa thumma inna fiha inna hadhihi sura thumma inna hadhihi sura والتي تليها عن البقرة وآل إمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين ابن كثير ينا كاو دليلا بذي رجرد زوجا فهمتا دما لم يسكفني sai ce to ai kuma wannan surar ma suratul baqara da ita da wadda ta biyo bayanta dukkan su a Madina suka sauka a Madina kuwa Allah madaukakin sarki baya magana da mushrikai kai tsaye domin kun fahimta kamar yadda muka kawo tarihin Madina jiya Madina ba gari ne da mushrikai suke da ƙarfi irin yadda suke da ƙarfi a Makka haka ba an fahimta Madina za ka ga galibin waɗanda suke da ƙarfin magana a lokacin su ne ahalul kitabi daga cikin kiristoci da yahudawa sai kuma munafukai waɗanda sun samu jaula wato sun samu ƙarfi da kazar-kazar a farkon zuwa Madina ɗin to idan an ce wannan sura ta fara da waɗannan haruffa ne domin jan hankalin mushrikai sai ce yo ai kuma wannan sura a Madina ta sauka madina kuma babu mushrikan da har za a ce za a yi fusga hankalinsu suna da rauni a can madina don haka fantaka da ma zakaruhu bi hadhihi alwujuh malam yace ta hanyar waɗannan fuskoki da ya kawo to wannan magana tasu warwararriyar magana ce magana ce wadda take ba daidai ba wannan yana daga cikin fa'idar tafsirin ibnu kafir yakan kawo maganganun malamai ya karfafi maganganun da suke daidai waɗanda ba daidai ba kuma ya rusa su cewa ba daidai ba ne shine aka samu wani malami a ƙasar masar mai suna ainihin abu ubaida hamil hajj ya bi tafsirin nan na ibnu kasirin gaba ɗaya ya dubi inda ibnu kasirin ya bada labarin waɗansu maganganu daga wasu malamai ya biya raunana su ga shi ya sanya wa littafin ta'aqqubatul hafiz ibn kasirin alal mufassirina gyare-gyaren da ibnu kasirin ya wa malaman tafsiri tun daga farkon suratul fatiha har ƙarshen alƙur'ani duk inda ya zo da wata fassara wadda ba daidai ba sai ya bayyana cewa wannan fassara ba daidai ba ce sai kuma ya kawo ya tabbatar maka da abin da yake daidai kamar yadda za ka ga ambata a nan wannan ita ce ka'ida ta ilimi a cikin ilimi dole ka zama kana da adalci kuma a cikin ilimi dole ka zama kana da faɗaɗawa ka kawo wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza kuma wannan bai isar ba in ka ja baki kai shiru a'a ka kawo rudani kenan wajibi ne a cikin ilimi bayan ka ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza sai kuma ka fara kawo dalilan da za su sa a ɗauki magana kaza ita ce daidai da kuma dalilan da za su sa a ƙi ɗaukan magana kaza cewa ba daidai ba ce wannan shi ake kira a taƙiƙu shine tacewa da tantancewa waɗannan malamai ire-irensu su ake kira al-muhaqqiquna malaman da suka goge a cikin ilimi ko kun fahimta misali in ba ku manta ba a baya mun tattauna dangane da shin bismillah aya ce a farkon suratul fatiha ko ba aya ba kun san mun tattauna akan haka ba zo an ce maka kawai wasu sun ce aya ce wasu sun ce ba aya ba ce a ce maka wallahu a'lam ƙarshe sai da aka tantance maka cewa aya ce a farkon suratul ainihin fatiha sannan aya ce a farkon kowace sura a cikin alkur'ani sai dai kuma in aka zo karantawa a sallah to basmala ana karanta ta ne a fatiha kadai amma ba a karanta basmala a sauran surori amma in tilawa alkur'ani ka zauna kana yi idan za ka fara karatun suratul fatiha lallai sai ka fara da ta'awudi da basmala idan ka gama fatiha za ka shiga bakara lallai ne sai ka karanta basmala idan ka gama bakara za ka shiga ali imrana lallai ne sai ka karanta basmala idan ka gama ali imrana za ka shiga suratul nisa sai ka karanta basmala idan ka gama nisa za ka shiga suratul ma'ida sai ka karanta basmala haka za ka yi har ƙarshen alkur'ani in ba wuri ɗaya ba wuri ɗayan nan shine idan ka kammala su ka kammala suratul anfali ko za ka shiga suratul tauba to anan ba za ka ainihin yi basmala ba anan ne kawai babu amma idan a sallah ne ka karanta qul huwallahu to ba za ka karanta ta da basmala ba a kiyaye idan ka gama qul huwallahu za ka shiga falaki ba za ka yi basmala ba idan ka gama falaki za ka shiga nasi ba za ka yi basmala ba idan a sallah ne yadda ya kai za ka haɗa sura da wata sura dalilin shine an samu annabi na karatun surori biyu ko surori uku a raka'a ɗaya amma ba a yana karanta basmala tsakanin waccan sura zuwa wannan sura ba jama'a mun fahimci wannan innama abinda malaman tajwidi suka so a bisa ka'idoji na ilimin tajwidi shine a wajen ƙarshen surar da za ka karanta ta farko a ji alamar ƙarƙare wannan sura misali قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد kaga alamar ka karkare sai kuma a ji qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ta hanyar waccan idan wurin madda ne kai ishba'in maddar ka ja maddar sosai idan akwai madda a ainihin ayar ta idan babu kamar wannan mai kalkala ce sai a ji numfashinka ya sauka a daidai lokacin da baka shiga sabuwar sura kuma sai a ji ka daga numfashinka ishara akan ka karkare waccan kuma ka shiga wannan ina fatar an gane idan ko mai madda ce shikenan babu laifi sai ka ja madda ta kai ishba'i zuwa harka biyar idan harka biyar ne ishba'in ta idan harka shida ne sai kai ishba'i zuwa ainihin harka shida misali ara'aita allazi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إذا جاء نصر الله والفتح مثالي domin ba lallai ne sai surar da ke biye da ita ba za ka iya gama karatun suratul bakara a raka'a farko a raka'a ta biyu sai ka ɗauko wa shamsu sai ka haɗa da ita ba lallai ka biyo jeren giyar ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da malam ya gama kawo waɗannan maganganu sai ya ce wa qala akharuna wasu malaman ku cewa suka yi بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن wasu malamai suka ce abin da yasa aka ambaci waɗannan haruffa a ayoyi na farko-farko ɗin nan na surori an yi haka ne don a bayyana cewa alƙur'ani littafi ne da ya gagara don a bayyana gagara ba dai na alƙur'ani don a bayyana alkur'ani littafi ne mai ɗauke da hikimomi da ma'ujizoji da iyawa daga Allah maɗaukakin sarki wa annal khalqa ajizuna an mu'arabatihi bi mithlihi kuma don Allah ya nuna wa cewa halittu alkur'ani wato halittu sun gagaru daga su karo da alkur'ani da irin shi domin tun da ake ba a taɓa jin maganar wani ɗan adam in zai fara ta fara ta da irin waɗannan haruffa yankakku ba to sai alkur'ani ya zo da wani salo wanda allah maɗaukakin sarki ke nuna cewa ba dai ɗan adam ya zo da irin wannan ba هذا ما أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد mana yake cewa waɗannan haruffa da ake magana fa waɗanda suka fara a farko-farkon surori su ne haruffan nan da mutane suka saba magana da su amma yau sai ka ji an ɗauko maka wani uslubi kamar zaurance yanzu menene zaurance a hausa zaurance a hausa irin hausar da ka sani ce irin kalmomin da ka sani ne irin yaren da ka sani ne na hausa amma sai a zo sai a jirkita maka shi kuma sai ka ga ana magana ya koma kamar wani yare to yanzu wannan ana nuna maka wai in dai ka nuna cewa ka kware game da hausa to ka amsa abin da ake ce maka ko kun fahimta saboda haka waɗannan haruffa da Allah yake kawo su a cikin alkur'ani ka ji ya ce sade wal qur'ani dhikr ko ka ji ya ce yasin wal qur'ani al hakim ko ka ji ya ce nun wal qalami wa ma yasturun waɗannan haruffan su ne fa haruffan da ka saba magana da su da larabci su ne haruffan da Allah yake maka magana da su to ana nuna maka ne idan ka ce alkur'ani ƙarya ne dubo irin waɗannan haruffan kai ma ka tsara naka zancen ya zama irin alkur'ani malam yace wa qad haka hadha al-madhhab ar-razi an al-mubarrid al-imam ar-razi ya ba da labarin wannan irin fahimta daga al-imam al-mubarrid wa jam'in min al-muhaqqiqina haka kuma da tarin wasu ƙwararrun malamai cewa akan haka suke suka ce waɗannan haruffa Allah yana fara wasu surori da su ne don ya nuna cewa alkur'ani da da waɗannan haruffan akai kuma in ka ƙaryata to kai ma ka ɗiba ka yi irin shi wa haka al-qurtubi wa anil farra al-imam al-qurtubi ya ba da labari daga malam farra wa qutrub da kuma malam qutrub nahwa hadha irin wannan fahimtar da razi ya faɗi daga waɗancan malaman wa qarrarahu az-zamakhshari zamakhshari ma ya tabbatar da wannan magana fi kashafi a cikin littafin shi mai suna kashaf zamakhshari wani malami ne sai dai kai ce ba mu'tazali ne amma ya goge game da harshen larabci ya kware da tafsirin alqur'ani da ya tashi sai ya tafsirin alqur'ani sai ya sa mishi al-kashaf da ya gama tafsirin nashi sai ya ce inna tafasira fi duniya bila adadi wa laysa fiha la'amri mithlu kashafi yace duk tafsiran duniya bai rage ko ɗaya ba yace duk duniya babu tafsiri irin nawa kai ka ji magori kenan ya bi kanka da kanka shi ya rubuta abin shi kuma yace duk duniya babu irin tafsirin shi yace in kunta tabdil huda falzam qira'atahu idan dai shirya kake nema to kancin nan tafsirin sai ce faljahalu kadda yace saboda jahilci kamar cuta ike wal kashafu shi kuma wannan littafin nashi mai suna kashaf mai yayewa kashafi shi kuma kamar maganin cutar ce to zama shari kenan to a cikin littafin nan nashi al-kashaf ya kawo wannan ra'ayin kuma ya ainihin wato taimaki wannan ra'ayin a tamman nasri cikakken taimakawa ya goyi bayan wannan ra'ayin wa ilaihi zahaba shekul imam al'allamatu abul abbas ibn taymiya malam ibn kafirin ya ce babban limamin nan hamshakin malami babban baban abbas ibn taymiya shi ma zuwa ga wannan fahimtar ya tafi wa shekun al-hafiz al-mujtahid haka nan babban malamin mu mahaddacin nan abul hajjaj al-mizzi mun gaya muku a baya cewa almizzi malamin ibnu kafirin ne kuma almajirin shi ne ya auren mai da yashi to ya ce haka shi ma wannan malamin akan haka ya tafi wa haka huli an ibn taymiya kuma ya bani labarin cewa wannan maganar da shi kanshi ya gamsu da ita haka ya samo ta daga nashi malamin ibn taymiya qala zamakhshari to sai malam mahmud zamakhshari yake cewa ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن yace kaga dai na farko waɗannan haruffa a yadda ka gansu sun zo wani wurin sai ka ga nun guda ce ko wani wurin sai ka ga sadu wani wurin sai ka ga ba da ha wani wurin sai ka ga ya da sinu wani wurin ga sunan sai ce amma wani ikon Allah ba su zo gaba ɗayan hurufin hijaiya ba su zo a farkon sura ɗaya ba sannan waɗannan da alkur'ani ya amfani da su kuma gaba ɗayansu ba su taɓa zuwa gaba ɗaya guda goma sha hudu a ainihin wato farkon wata sura ƙwaya ɗaya ba wa inna ma kurrirat sai aka rinka maimaita su wuri-wuri liyakuna ablaga fit tahaddi don su zama sun kai matuƙa wajen wannan ainihin wato kure da Allah madaukakin sarki ke wa kafiran da suka karyata alqur'ani wa tabkit dan kuma wannan ya kai makura wajen kunyatar da su waɗannan kafirai kama kurrat qisasun kafira kamar yadda kissoshi masu yawa a cikin alqur'ani aka maimaita su yanzu ka ɗauko kissar annabi Musa da Harun da kissar Fir'auna za ka ga a wurare daban-daban daban-daban ƙur'ani ya ta maimaita su tun daga bakara har ƙarshen izu na alƙur'ani shine suratu ainihin inda suratul a'la hal ataka hadithul rashiya ita ma ta zo da ne suratul rashiya ba ta zo da kissa annabi Musa ba ta zo da cewa ne nazi'at هل أتاك حديث موسى هم نازعات هل أتاك حديث الغاشية بتزود to suratul a'la kenan sabbih isma rabbikal a'la inda ta zo da cewa suhufu ibrahima wa musa suhufu ibrahima wa musa na'am kaga har zuwa suratul a'la shine bangare na karshe na alqur'ani Allah yayi kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam sa'annan ka dubi kissa irin ta annabi yusuf da irin allah yadda ya tattara ta a wuri guda ita kuma amma kuma da ya tashi sai kasafta ta bangare bangare aka kawo bangaren annabi yusuf yana dan karami da labari dangane da mafarkin shi aka kawo bangaren hassada da yan uwan shi suka mai aka kawo bangaren tafiyar su da shi zuwa kasuwanci aka tafi aka tafi aka kawo yanzu ga annabi yusuf ya bata a kawo bangaren ga wani ya siye shi ga annabi yusuf ya samu kanshi a wata fada mai girma ga annabi yusuf ya shiga cikin jarabawar matar sarki tana sha'awar shi ga annabi yusuf ya waye gari yau a kurkuku ga annabi yusuf ya waye gari yau ya zama mai sarauta ga shi kuma allah ya dawo mishi da iyayen shi da yan uwan an haɗa su haka to kaga ire-iren wannan yana daga cikin tahaddi idan ka ce wannan littafi da muka ce allah ya saukar ka ce ƙarya ne to Allah madaukakin sarki yana ce maka ka zo da littafin da yake ɗauke da labarai waɗanda suke salon wannan ina fata an gane sannan wa karrara tahaddi bitasrili fi amakina sannan kuma inda Allah madaukakin sarki ke jefa kalubale ba wuri ɗaya bane a cikin alqur'ani Allah ya ta maimaitawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina idan kuna shakkar abin da muka saukar wa bawan mu to fa'atu bi suratin min mithlihi wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi shakkin wa in kunta fi shakkin haka Allah madaukakin sarki ya ta maimaita ire-iren waɗannan a cikin alqur'ani qala sai malam mahmud zamakhshari yace wa ja'a minha ala harfin wahidin yanzu zamakhshari zai zo lissafo mana misalan inda waɗannan haruffan suka zo a qur'ani ni kuma zan yi amfani da wannan damar in karanta mana su a bisa yadda ake fatan ka karanta su da tajwidance na farko da yace kaga akwai inda qur'ani harafi ɗaya ne irin waɗannan surori suka fara da shi ta kauli kamar yadda Allah ya ce sade to haka ake so in ka zo ka ja shi da ishba'i mafi karanci ka ja haruffa hudu mafi yawa ka ja shi zuwa harafi biyar wato harka biyar afwan harka hudu ko harka biyar naka ce harka din nan ana nufin sakan wato daƙiƙa sade ka ja shi kamar daƙiƙa biyar shine kamar kana lankwasa yatsunka a tsanaki kamar yadda ainihin wato tsinken agogo yake kaɗawa to a samu daƙiƙa ko sakans biyar sade haka ake so ka ja haka kuma nun sai kuma qaf to kaga waɗannan sun zo harafi ɗaiɗai wa harfaini akwai kuma inda ya zo da harafi biyu mislu hamim to kun ga annan ne za ka gane muhimmancin sai ka zauna an koya maka domin idan ka ɗauka cewa haruffa ne na hijaiya bari ka karanta su a jiya mun kawo ka ce hamim sai a ce ba haka ba idan kuma ka ce hamim sai a ce a'a ba haka ake karanta su ba sun zo a haruffa biyu nan to na farko ka ja shi madda tabi'i na biyu kuma ka ja shi da ishba'i shine ka ce hamim na fata an gane sannan wa salasa akwai kuma inda ya zo da haruffa uku mislu alif lam mun yi bayanin wannan ajiya alifin din sai ka faɗe shi a matsayin alif amma lamin da mimin din sai ka ja sannan kuma ka yi idkhalin mimi a lamu sautin shi a cikin mimin alif lam na fata an gane to sai malam ya ce wa arba'a akwai kuma inda haruffa hudu suka zo mislu misalin alif lam ra haka ake karantawa alif lam ra na fata an gane sannan wa arba da akwai kuma inda ya zo alif lam sad alif lam sad na fata an gane wa khamsa mislu akwai inda ya zo da haruffa guda biyar kaf ha ya ain sad na fata an gane kaf ha ya ain sad na fata an gane sannan kuma wa hamim ain sin qaf na fata an gane haka waɗannan haruffa biyar da suka zo a farkon suratun maryam da waɗannan eh, guda biyar waɗanda su kuma suka zo haka hamim ain sin qaf na fata an gane to sai ya ce li'anna asaliba kalamihim ala hadha domin salon maganganun larabawa a bisa haka ya zo me yake nufi a bisa haka ya zo ba a taɓa samun kalma da ta gaza harafi ɗaya ba a larabci ba a taɓa kuma samun kalma da ta wuce harfa biyar ba don haka waɗannan haruffan ba a taɓa samun wanda ya zo da rabin harafi ba in ma da akwai rabin harafi ba a kuma samu wadda ta zo da harfa shida ko bakwai ko sama da biyar ba duk larabcin balarabe za ka samu kalma ta haɗu ne da ne ko dai ta haɗu daga kalma ɗaya ko ɗaya har- harafi ɗaya ko kuma ta haɗu da haruffa guda biyar sai yake cewa ga shi ya fito ƙarare yake cewa min kalimat ma huwa ala harfin وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربع وعلى خمسة لا أكثر من ذلك yace daga cikin kalmomin larabci wata da harafi ɗaya ta gini wata harafi biyu wata harafi uku wata harufa biyar wata kalmar ta gini harufa biyar sun ce amma babu yadda ta wuce haka ka je duk wata kalma da ka taɓa jinta a larabci idan har kana ganin cewa ta wuce harufa guda biyar ka je ka ɗora ta a sikeli ma'auni na kalmomin larabci za ka ga sauran harufa ne waɗanda suka zo mata na ainihin ziyada da ka ciccire su za ka ga cewa ta koma asalinta ko hudu ce ko biyar na fata an gani kultu to sai shi malam isma'ilu bin kafirin ya ce ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن to yayin da ibnu kafirin ya aminci da wannan magana ta ƙarshe kuma ya bada labarin cewa manyan malaman shi guda biyu alhafiz ibn taymiya da alhafiz al-mizzi ita suka gamsu akan ta shi ma kuma ya gamsu akan ta ita ce hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya fara waɗannan surori da waɗannan harufa a Qur'ani wallahu a'lam amma iya abin da waɗannan malamai suka gano ita ce Allah madaukakin sarki ya fara ne don ya nuna cewa shi alƙur'anin nan da waɗannan harufan ne aka yi su da waɗannan harufan Allah ya magana idan kuma ka ce ƙur'ani ƙarya ne to kai ma ɗibi waɗannan harufan ka ƙirƙiro naka alƙur'anin irin na Allah ina fata an gane to sai malam yake cewa don haka za ka ga duk wata sura da ta fara da waɗannan harufa to za ka same ta tana ainihin kai ɗauki da gudunmawa dangane da kare alkur'ani wa bayanu ijazihi da kuma bayani dangane da cewa alkur'ani littafi ne da ya gagari duk wani gagararre minhu wa hadha ma'lumun bil istiqra malam yace mun riga mun san wannan ta hanyar mun gada mun ga haka mun jaraba mun ga haka duk surar da kaga ta fara da wani harafi irin wannan ko to in aka tafi aya ɗaya biyu uku sai ka ji an yi magana alkur'ani za mu zo da misali akan haka malam ya ce wa huwa alwaqi haka abin yake fi tis'a wa ishirina sura a surori guda ashirin da tara waɗanda su ne a ƙur'ani suka fara da waɗannan harufa ƙur'ani yana da surori ɗari da goma sha hudu to surori ashirin da tara daga cikin alƙur'ani duk sun fara da waɗannan harufa to kowace sura daga ciki sai ka ga cewa yayin da Allah ya kawo waɗannan harufa aya ta ɗaya ta biyu ta uku sai kaga ana maganganu ne dangane da alkur'ani wani hada ya kudu ta'ala don haka allah maɗaukakin sarki ce alif lam sai kaji aya ta gaba ya ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi alkur'ani babu shakka dangane da shi duk abin da ke cikin shi gaskiya ne a wani wuri ku ali imran allah cewa ya alif lam sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shine sarkin da babu wanda ya cancanta a bauta wa sai shi shine rayayyen sarki tsayayye da kanshi sai ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi Allah ya saukar maka da littafin alqur'ani da gaskiya musabbiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskata littattafan da suka zo kafin shi yanzu in kun fahimta a aya ta ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya yi magana dangane da waɗannan harufa a aya ta bifa sai Allah ya kawo intisari ga alkur'ani Allah ya kawo taimakawa ga alkur'ani sannan a cikin ainihin wato suratul araf da Allah ya ce alif lam mim sad sai ce kitabun unzila ilaika qur'ani littafi ne aka saukar maka fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ya zama akwai wani kunci a cikin kirjinka dangane da alkur'ani sannan a cikin suratu ibrahim allah cewa ya alif lam mim ra sai ya ce kitabun anzalnahu ilaika alkur'ani littafi ne muka saukar maka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim dan ka fitar da jama'a daga cikin duhunnai na kafirci da zalunci da izinin ubangijinsu a cikin ainihin suratu sajada da Allah ya ce alif lam mim sai ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukar da littafi daga Allah ne kuma babu shakka cewa shi wannan littafin daga ainihin ubangijin halittu ne a cikin suratu fussilat Allah da ya ce hamim sai ya ce tanzilun minar rahmanir rahim saukakken littafi ne daga Allah mai rahama mai jin kai a cikin ainihin surati shura Allah bai ce hamim ain sin qaf sai ce kadhalika yuha ilayka wa ila alladhina min qablika Allah al-aziz hakim haka Allah madaukakin sarki yake wahayi gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake yin wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai Allah shi ne buwayayyen sarki kuma gwanin sarki da ya iya mana yace wa ghairu dalika min al-ayati dalla ala sihhati ma dhahaba ilayhi haula mana yace da ma waɗansu surori waɗanda in ka bi su ɗaya bayan ɗaya har guda ashirin da tara ɗin nan za ka same su gaba ɗayansu sun fara da waɗannan haruffa kuma aya ɗaya ta biyu sai ka ga tana magana dangane da alkur'ani mai girma wannan ra'ayin shi ne daidai wanda waɗancan malamai suka tafi zuwa gare shi liman an anan nazar liman am anan nazar da duk wanda ya jirfin nazari in ka tsaya kai dogon bincike za ka gaskata maganar da waɗannan malamai suka tafi a kai su mahamudu zamakshari su ibnu taymiya da su ainihin alhafiz al-mizzi da kuma shi kanshi ibnu kafirin din وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره malam ibn kafirin da ya gama kawo magana da take daidai sai ya ce malaman da suka tafi akan cewa waɗannan haruffa wai suna ainihin wato nuni ne zuwa ga wasu irin baiwa da Allah maɗaukakin sarki ke saukarwa kuma wai ta hanyar waɗannan haruffa ake iya fitar da duk wasu abubuwa da za su faru mana an samu wasu malamai ne 'yan tsibbu wannan shine gaskiyar lamari 'yan tsibbu kamar yadda ka san 'yan tsibbu suna karanta suratu yasin suna haukatar da mutane suna karanta yasin suna ainihin kashe mutane amma ban na son ka san ba ya sun ce ke haukatarwa ba ba ita ce take ainihin wato kashewa ba a'a abin da yake faruwa suna amfani da tsafi ne da miyagun aljanu to amma sai su zo su fake da cewa da yasin suke yi sai a karanta yasi in aka kai mu dilin kaza sai ka ji an ce ajib ya saka ya ilu ajib ya kanka ya ilu ma'ana ana kiran sunayen manya-manyan shaidanun aljanu ne ana ba su umarni ana kuma roƙonsu ba su amsa wannan umarnin da aka ba su to sai kaji an ce an yi wa na yasin ya mutu an yi wa na yasin ya bar ƙasar an yi wa na yasin ya haukace alƙur'ani Allah bai saukar da shi don a tsafi ba to ina son ku san waɗannan haruffan ma haka ainihin yan tsibbi za ka ga sun share ƙasa sai ka ga ya rubuta alif lam mim min jaye din sai ainihin ɗaure ta babba sai kawo sunanka sai rubuta a jiki sai ya ja wasu ainihin haruffa irin nasu na tsafe-tsafe sai ka ji an ce da wannan za a gane irin madad da Allah zai maka irin bayar da Allah zai maka sai a ce an gano wannan ɗan da ka haifa tauraruwar shi tana da haske amma wancan ɗan tauraruwar shi tana dishewa an gano cewa kai ɗinnan kai ne za ka zauna kujerar wane idan ya rasu daga cikin masu mulki da haka kuma za a iya gano cewa haɗari kaza zai faru fitincinu kaza za su faru yaƙoƙi kaza za su faru malam ibnu kafir ya ce duk wanda ya amfani da waɗannan haruffan ya wannan ƙaryar faqad da'a ma laysa lahu yayi da'awar ilimin da bai da shi wa fara fi ghairi matarihi sannan yayi tashi da fuka-fukan da ba nashi ba ma'ana ya ɗauko ainihin rigar da tafi ƙarfin shi ya ainihin tashi da ita Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da waɗannan haruffa da muka ji wannan sura ta fara da su kuma su ne takaitattun bayanan da ya cancanta mu gabatar har zuwa tafsirin da zamu in Allah ya so mu sauke alkur'ani mai girma akan duk wata sura da muka je kanta wadda take farawa da waɗannan haruffa ba sai mun sake maimaita waɗannan bayanai ba sai dai mu ce maka kaga waɗannan haruffa to bayanai sun gabata a baya cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya kaɗaitu da sanin da yake nufi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to aya ta biyu sai Allah yake cewa zalikal kitabu la raiba fihi zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina wancan littafi da kake jin labarin shi to babu shakka duk abin da ke cikin shi shirya ce daga Allah zuwa ga bayin shi waɗanda ke tsoron shi kamar yadda za mu zo mu ji malamai sun tattauna dangane da wannan bamiri da Allah maɗaukakin sarki ya amfani da shi da yake cewa zalikal kitab wato wannan ismi na ishara wancan littafi me yasa Allah bai Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati yana ishara ne zuwa ga shi alqur'ani amma wancan kwafin da yake cikin lauhul mahfuz dan haka ya amfani da ainihin wannan ismul ishara wanda yake fa'idantar da al-isharatu lil bu'di wancan littafi alƙur'ani kenan wasu kuma suka ce a'a ishara ce zuwa ga shi wannan alƙur'ani abin da ya sa amma Allah maɗaukakin sarki ya amfani da wannan ismi na ishara wanda ke fa'idantar da nesanta magana saboda a lokacin da Allah yake saukar da shi a lokacin bai haɗu ya zama littafi a hannun bayan shi ba na haka sai Allah yake magana zalikal kitabu wancan littafi da nan gaba za a haɗa shi ya zama littafi wasu kuma suka ce a shi wannan alƙur'anin ne da ke hannunmu amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauke maganar daga kusantar da shi sai ya nesanta shi don mu ɗaga kai kama a ce wane daga kanka sai ka ɗago kai sai a ce dubi sai kuma ka ga abin da za a nuna maka a kusa yake wanda kamar ba sai an ce maka ɗaga kanka ba amma ɗaga kan sai zama don jan hankalinka ne hankalinka ya bayi zuwa ga abin da ake so a gamsar da kai to Allah madaukakin sarki ke cewa shi wannan littafi alqur'ani la raiba fihi babu shakka a cikin shi hudan lil muttaqina duk abin da ke ciki shiriya ce ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji qala ibn abbas sahabi ibn abbas yake cewa zalikal kitabu ai hadhal kitab wato wannan littafi dan haka ya fassara zalika da haza ke da faɗi wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair waɗannan dukkanin su malaman tafsiri ne cikin tabi'ai kuma almajiran ibnu abbas ne zalika bi ma'ana haza sai malam yake zalika din nan da ta zo ma'anarta a nan gurin shine haza wal arabu tuqaribu baina hadain al ismail ishara malam yace saboda ainihin larabawa suna aran waɗannan sunaye na ishara a ari wannan ai amfani da ita a inda ya kamata ai amfani da waccan a arewacin a yi amfani da ita a inda ya kamata a yi amfani da wannan larabawa suna yin haka fa yasta'milu na kullum min huma makan al-akhar balarabe sai ce wannan amma me yake nuna maka wancan abin da ke nesa balarabe kuma sai ya dubi abin da yake nesa abin da yake kusa sai ce maka wancan to malam yace duk suna ɗaukar kalmomin ɗaya suna amfani da su وهذا معروف في كلامهم wannan sananne ne a cikin ainihin zantukan larabawa alkitabu da Allah ya faɗi a wannan wuri da yake zalikal kitabu malam yace alqur'anu alqur'ani ake nufi wa man qala inna al-murad bi zalikal kitabu al-ishara ila at-taura wal injil kama hakahu ibn jarir wa ghayruhu faqad ab'ada an-niz'a akwai malaman da suka ce da Allah ya ce zalikal kitabu yana nufin attaura ne da injila ibnu kasir ya ce to duk wanda ya faɗi haka to babu shakka ya nisanta ka'ida ya faɗi abin da ba daidai yake ba ina fata an gane shine faqad ab'ada naj'a haƙiƙa ya nisantar da ka'ida wato ya harba dabbar da ya kamata ya harbe ta gida ya kora ta dawa wa aghraqa fil naz'i sannan kuma ya saka kanshi a cikin jayayya wa takallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya ainihin dora wa kanshi sanin abin da bai sani ba warran to da Allah yace la raiba menene raiba din nan malam yace ashak shine shakka wa ma'anar kalam to ma'anar wannan magana kenan in ka hada ta a dunkule anna hadha alkitab wa huwa alquran kaga shi wannan littafi alqur'ani la shakka fihi babu shakka a cikin shi annahu nazala min indillahi cewa daga wurin Allah ya sauka ka ji magana ta farko kenan babu shakka daga wurin Allah ya sauka kama qala ta'ala fi sajada kamar da a cikin suratul sajada Allah ya ce alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin Allah ya ce saukar da littafin nan babu shakka daga wurin Allah ubangijin talikai ne wa qala ba'dhum wasu malaman kuma sai suka ce hadha khabaru wannan a zahiri kamar labari kake jin ake cewa babu shakka ko amma kuma wa ma'anahu annahali ma'anar wannan babu labarin hani ne ake ana ce da kai la tartabu fi kar ku shakka a cikin shi amma sai zo da usulubin labari ana ce maka wannan littafi babu shakka a cikin shi amma me ake nufi kar ku yi shakka a cikin wannan littafin ko kun fahimta wa min alqurra'i man yaqra'u man yatufu ala qawlihi la rayba wa yabtadi'u bi qawlihi fihi hudan lil muttaqina والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا لأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كونه فيه هدى وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال وابن كثير بيك ما لم يكن على رماني ما لم تفسير هو تفسر القرآن sannan kuma malamin tajwidi ne kuma malamin nahawu ne kuma qur'ani biyu yana dauke da waɗannan abubuwa baki daya da yazo yanzu sai ya ɗauko mana wata ka'ida ta tajwidi yake nuna maka tsayawa a wurin wakafi kaza dangane da kaza yana da kuri kaza wuri yana da kunsa kaza yana da tasiri wajen mai da ma'ana shi yasa kaga a magana alamomi na tsayawa da alamomin tambaya da alamomin motsin rai suna da tasiri misali ka ci abinci yanzu wannan mece ce tambaya ce ka ci abinci wannan tambaya ce ta yi art ofa ka ci abinci to ka ci abinci shi kuma fa tambaya ce ka ci abincin umarni ne ka ci abincin ko shi kuma nan fa ba da labari ne tasabbuci ne ko kun fahimta amma an kaɗi jimlolin za ka kalle su iri ɗaya to shi yasa za ka ga bahaushen da ke rayuwa a ƙasar hausa idan ya samu kanshi a jihar nasarawa don gina mutanen nasarawa sai a ɗanyi haƙuri garin lafiyar bari bari ko kyafi to za su rinka magana da shi a matsayin bashi labari ko umarni shi kuma sai ya ɗauka tambaya ce in ka zauna cikin mutanen lafiya da kyau ko mutanen kyafi ta jihar nasarawa sai ka ji ta ce ba ka zo ba haka mutanen doma suke suma ba ka zo ba sai ka ji kamar tambaya ne amma ƙarshen ta magana take da kai da jumla lafiyayya to shi yasa kaga in malami na koya maka yare sai ka ga ya zo yana karantar da kai wasu ƙa'idodi masu suna alamatul waqfi wal ibtida su ne punctuations ƙa'idodi na comma da full stop ko period da exclamation mark alamar motsin rai ko kuma question mark alamar tambaya kaci kaci sai a sa full stop an fahimta kaci sai a sa exclamation mark kaci kaci sai kuma a sa question mark a nan abin da malam yake son ya ce idan da ƙur'ani a gabanka yanzu da kake saurare na ka duba da kyau za ka ga da Allah ya sa zalikal kitabu la sai aka yi wasu alamomi na aya guda uku a sama da aka sa fihi sai aka sake waɗannan alamomi ƙwaya uku na aya a sama sannan sai aka sa hudan lil muttaqin to abin da malam yake son ya ce maka idan ka tashi karantawa kana da zaɓi wajen fuskoki guda uku amma malam zai nuna maka guda ɗaya ita ta fi dacewa kaga za ka iya cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ka bi fuska ɗaya ka tsaya akan fihi ka tashi akan hudan suka ta biyu zalikal kitabu la raiba zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kaga ka tsaya akan larau ka tashi akan fihi kana da ainihin fuska ta uku ita ce zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin kaga zalikal kitabu la rayb sai ka tsaya fihi hudan lil muttaqin amma malamai ba su yarda da wannan ba to ta ukun da aka yarda da ita ita ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ka karance ta gaba daya to sai malam yake so ya bayyana maka dangane da fitar da fassarar waɗannan wurare yana bambanta da gwargwadon irin yadda ka tsaya misali sai ya ce ومن القراء من يقف على قوله لا ريب daga cikin makaranta akwai waɗanda suke tsayawa a inda Allah yake la rayb din nan shine zalikal kitabu la rayb shine ma'anar shi wannan littafi babu shakka ya yattabi bi qawlihi sai kuma ya tashi da cewa fi hudan lil muttaqin a cikin shi shiriya ce ga masu tsoron Allah sai mana yace wal waqfu ala qawlihi ta'ala la rayb awla bil ayati allati zakarna yace amma fa idan ka zo karantawa ka tsaya akan la rayba fihi ya fi dacewa saboda ayar da muka faɗi wacce ce ayar da muka faɗi ita ce aya ta ɗaya zuwa ta biyu a cikin suratul sajada alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين idan ka dubi karatun yadda yayi a cikin wannan aya ya zo da larai da fihi min rabbil alamin ya wuce gaba ɗaya ko to kai ma in ka zo ka karanta alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi ya fi dacewa in har tsaya wacce ka tsaya akan fihi din an fahimta jama'a li'annahu yasiru qawluhu domin wannan magana da zaka ce hudan lil muttaqin sai ta zama hudan din sifatan lil qur'ani shari'a din sai ta zama siffa ce da alqur'ani alqur'ani wani irin littafi ne shari'a ce da masu tsoron Allah kaga ka siffanta qur'ani da cewa littafin shari'a ce na fata an gane malamin cewa zalika ablagu wannan ya fi kaiwa matuƙa wajen fasaha min kaunihi fihi hudan fiye da ka tsaya a kan alif lami zalikal kitabu la raiba sai ka ce fihi hudan lil muttaqin fihi hudan lil muttaqin domin abin da kake cewa wannan littafin babu shakka sai kuma ka ce a cikin shi shirya ce ga masu tsoron Allah ma'anar ta fito amma ka datsa ta don sai da ka ce wannan littafi ba shakka to ba shakka ne ba ya kamata ka karasa sai ka ce wannan littafi babu shakka sai kai shiru sai kuma ka ce cikin shi shirya ce ga masu tsoron Allah to ya fi dacewa ka ce wannan littafi babu shakka a cikin shi shari'a ne kuma shi littafin ga masu tsoron Allah wannan fassarar tafi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa wa hudan to wannan kalma da Allah ya ce hudan dinnan shari'a ce ya tamilu min haythul arabiyya a larabce in an zo a dube ta a dube ta a matsayin ta na nahawa a wurin za iya kallon shi an ya kuna marfu'an alam na'ati idan da za ka zo da irabin shi sai ka ce yana da rafa'a ne tare da kai ka gan shi hudan ko amma li'irabi ne a takabiri idan ba ka iya li'irabin takabiri kuma kuma to asalin li'irabi ma ya kubuce maka ko kun fahimta jama'a shine misali idan a turanci ne idan ba ka san ina ne ake ƙara f ko es ba in aka zo da waɗannan pronouns misali i it sai ka ce i eat subhanallah sai dai he eats she eats he walks I walk to in baka iya bambance waɗannan ba a turanci to haka matsayinka a larabci in baka san irabin takadiri ba misali jara muhammadun wara ad-daraja jara sai ka ce fi'lu madin مبني على على الفتحة المقدرة على الألف على الألف تو إنا ألف إنك جرى جرى فكجي را بفتحة إتتي را تو تاجا ألف شين را تفكجي فعل ماضي مبني على ماذا على الفتحة المقدرة على ماذا على ماذا على الألف أي بك ديابة ko kun fahimta ba a fitar da ya ba ma'ana sai ka ce fi'il madin mabniyan ala al-alif ala al-alif ne jara baka jin wani alif da kake jin shi jara tudubi katala baraba zahaba sai kace fi'il madin mabniun ala al-fathati adh-dhahira ala akhirih ta ba fatha qarara to amma wannan jara sai kace mabniun ala al-fatha la ala al-alif don babu fata a ƙarshen wurin ne kake ji can ka ji zahaba baɗin ita ce ƙarshe amma nan kuma jara ƙarshen ba fataha ba ce alif ne kake jin kana jan shi to a kan shi ne wannan ainihin fataha ta ƙaddaru ko kun fahimta jama to idan idan waɗannan da irabin ko ka ji misali mustafa in ka ce ja'a muhammadin sai ka ce muhammadin fa'ilin marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih رأيت محمدا فكت محمدا مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره ذهبت إلى محمد فكت إلى آه مجرور محمد مجرور بإلى وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره فأما يزعمك جاء مصطفى رأيت مصطفى مررت بمصطفى فكت جاء مصطفى مصطفى فكت فاعل مرفوع بماذا بالياء مرفوع بماذا مصطفى فائل مرفوع بضمة مقدرة على الألف سكتي لأنه اسم ماذا لأنه اسم منقوص حكى حكى منصوب شيء حكى مجرور شيء تو إلي ونن بإراد الجماعة kwarewa game da shi shi ne zai sa a gane kana gane al-mahdhufat wal muqaddarat da sauransu wanda yake larabci yana daga cikin mu'jizar da Allah ya mishi kamar yadda a turanci irin wannan da na buga muku misali ba za ka ce ai ko we ko they sannan ka kawo wannan s ko es ka sa ba a present simple tense sai dai in ya zo da he ko shi ko kuma suna na mutum guda ta ce ali walks he lives he eats ko makamantan haka amma ba za ka ce they ka ce it ba zai yiwu ba to iya tantance wannan dalili ne da zai sa a gane ka fahimci grammatical order na harshen turanci to haka kuma a larabci abinda mana yake cewa hudan din nan ya tamilu min haythu al-arabiyya an yakuna marfu'an 'ala an-na'ati hudan din nan a matsayin ne yake a matsayin marfu'i yake to ko dai ya zama an yi mishi ainihin rafa'a ne a matsayin shi din nan na'ati ne wato sifa ce da qur'ani ko kuma ya zama mansubi ne a matsayin ne a matsayin hal ina fata an gane waɗanda galibi tafsirin saurare kaɗai suke in muka ɗan shiga irin wannan sai su ɗaurin ƙayin haƙuri saboda gaskiyar lamari alƙur'ani da harshen larabci ya sauka to wasu matsalolin aka zo sai an tsaya an ɗan turza kaɗan an ɗan tattauna waɗannan ainihin matsalolin ba don kuma saboda su ɗaliban ilimin su kuma sai an yi haka ne za su gane irin wannan tattaunawa idan aka tafi fisha ba a tsaya an ɗan goge wuri ba to sai kuma su gaba fahimta kamar yadda kai kuma in aka goge wurin sai a yi dawa da kai to sai kaɗan haƙura kaɗan Allah maɗaukakin sauke taimaka malam yace wa qissatul hidayatu lil muttaqina kama qala to kaga anan baka yi mamaki ba da kaji Allah ya ce hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu tsoron Allah to yanzu kenan marasa tsoron Allah na nufin kenan Qur'ani da zai shiryar da su da ko me ake nufi malam yana son ya kawo maka dalilin da yasa aka keɓance masu tsoron Allah anan da cewa su kaɗai ne alƙur'ani zai shiryar sai ce kamar yadda a wani wuri Allah ya ce kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ka faɗa musu cewa shi alqur'ani shiriya ce da kuma waraka ga waɗanda suka yi imani da shi wal ladina la yu'minuna waɗanda ba su yi imani da alqur'ani ba fi adanihim waqara alqur'ani idan ya shiga kunnen su sai zama kamar narkakkiyar dalma idan aka narka dalma aka ɗilla wa mutum a kunne ya kake ji bayan ya yi ihu in ya bari ta huce zai sake jin magana ba zai sake jin magana ba don haka alkur'ani in ya zo ga muminai sai ya zama shiriya idan matsala ce ta rashin lafiya sai ya warkar da su idan alkur'ani ya zo ga waɗanda ba su imani da shi ba kafirai da munafukai sai zama kamar dalma ce aka narka ta aka ɗura musu a kunne ga zafi sannan kuma ga dole su daga jin duk wani alheri wa huwa alaihim ama sannan alkur'ani in ya zo ga idanuwan waɗanda ba su imani ba sai ya zama musu makanta ula'ika yunadawna min makamin ba'id waɗannan za a rinka kirayarsu daga wuri mafi nisa a ranar lahira Allahu akbar kaga a nan ma wannan ayar tana tabbatar da cewa alkur'ani shiriya ce ga mu'minai kadai kamar yadda alkur'ani waraka ce ga waɗanda suka yi imani da shi sannan a wani wuri Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin muna saukar da alqur'ani da yake waraka ce da kuma rahama ga ainihin mu'minai wala yazidu adh-dhalimin illa khasara alqur'ani in ya sauka ga azzalimai baya ƙara musu komai sai ainihin wato asara to menene waɗannan ayoyi suke nufi yanzu waɗannan ayoyi suna nufin cewa idan aka ɗauki alƙur'ani aka karanta wa kafiri ba za shiryar da shi ba ko ana nufin cewa waɗannan ayoyi idan aka karanta su da azzalumi ba za su ƙara mishi komai ba sai zalunci da asara asali ba haka ayoyi suke nufi ba wato kafirai nau'i biyu ne akwai kafiri wanda yake da sassaucin ra'ayi wanda bai yanke wa kanshi shawara akan kafirci ba to wannan idan ƙur'ani ya sauka zai iya amfana shi ta hanyar shiryar da shi idan kuma bai da lafiya aka karanta mai alƙur'ani zai iya amfana shi wajen ya warkar da shi amma kafirin da ya riga ya yanke shawara cewa ƙur'ani ƙarya ne yake faɗin munanan maganganu to in aka karanta alƙur'ani ba zai amfanar da shi ba sai dai ƙara ɓata haka kafirin da ya yanke cewa babu wani alheri tattare da alkur'ani ko kaɗan idan bai da lafiya aka karanta mai alkur'ani ba zai ƙara mai komai ba sai dai rashin lafiya wannan ita ce ingantacciyar fassara dangane da waɗannan ayoyi domin in ba haka ba ai an samu kafirai da dama an karanta musu alkur'ani ya zama sanadin shiryarsu to in ka ɗauko wannan abin da ya faru da waɗannan ayoyin sai ka ce to menene ya faru kuma ya ce maka wannan kafirin da kaga qur'ani ya shiryar da shi to ne sassarcin ra'ayi ne wanda bai riga ya yanke wa kanshi shawara ba amma kaga kafiri irin abu lahab da kafiri irin abu jahal to waɗannan duk abin da ka karanta musu na alqur'ani sai su ƙara kafirci don haka aka ce da aka karanta wa abu jahal aka karanta aka karanta sai ya tafi kofar ka'aba ya durƙusa ya ta karkare wa Allah ya ɗaga hannu yana cewa ya Allah wannan ƙur'anin idan har gaskiya ne to na kafirce kai min ruwan tsaron kwatsa daga sama abu jahal shi ya faɗi wannan magana a madadin ƙuraishawan maka kafin su faɗi to yanzu ka duba ya kafirce mu sai aka ce a karanta mai miliyan in karanta mai zai yi laushi ana karanta mai kuma sai ya ce to idan ma gaskiya ne ya kafirce a yi abin da za a yi amma ka dubi umar duk tsarin da umar yake yi a jahiliya bai gama yanke shawara game da kafirci ba don haka ran da yaji ana karanta alkur'ani sai jikin shi ya sanyi kafin wasu yan mintuna ya musulunta to kaga a nan irin waɗannan kafiran ƙur'ani zai amfanar da su amma irin kafiran da ƙur'ani ke magana a nan waɗanda in ƙur'ani ya sauka sai zama kamar narkakkiyar dalma a kunnensu su ne baƙaƙen kafirai waɗanda sun gama yanke shawara sannan irin waɗannan kafiran ko an karanta musu ƙur'ani ba zai amfanar da su ba in ba haka ba hadisi ya zo sahihi a cikin littafin sahih na ibn hibban daga as-sayyida aisha tace ina zaune a ɗaki da ni da wata bayahudiya na dafa goshinta ina yi mata addu'a sai da annabi ya shigo sai ya ce da ni me kike yi sai na ce kuntu arqiha wa u'alijuha ina yi mata ruqya ne ina mata magani sai annabi ya ce alijiha bi kitabillahi to ki mata magani da littafin Allah yo idan da alqur'ani bai da waraka ga kafirai yaya annabi zai ce wa matar shi ki karanta wa bayahudiya qur'ani ki tofa mata kaga ɗaya kenan na biyu abu dauda ya rawaito hadisi wani sahabi ya je ya musulunta yana kan hanyar dawowa gida sai ya samu wasu kafirai sun ɗaura wani ɗan uwansu kafiri ya haukace sai suka ce kai bawan Allah mun ji labarin ka shiga sabon addinin nan ɗan uwa muke da shi ya haukace da shi yana duka har mun sa shi a jikin ƙarfe mun ɗaure ko kana da wani abu da ka zo da shi cikin wannan sabon addinin ka yi mana sai ya ce to shi kenan sai ya ce sai na kama shi na karanta mishi suratul fatiha kafa bakwai da safe na dawo da yamma na karanta mishi kafa bakwai ni kwana uku ina yin haka bakwai da safe bakwai da yamma rana ta uku shi kenan sai ya watsake kamar an kwance jaki daga da bai shi yanzu ka ga wannan kafiri ne aka karanta mishi alqur'ani kuma alqur'ani ya amfanar da shi sannan hadisin abu sa'idin wanda muka yi ta kai da komowa a kwanakin baya a kan shi da sahabbai suka yi tafiya su abu sa'idin suka isa wani ƙauye kafirai ne suka ƙi basu abinci da masauki suka fita bayan gari suka kafa rumfa suka zauna bayan lokaci sai mutanen ƙauyen suka zo suka ce kunama ta harbi dagacinsu ko kuma miciji ya faru ya anguwarsu kuma sun yi mai duk wani jike-jike amma har yanzu abin babu sassauci sai suka ce wa sahabbai ko kuna da wani magani sai abu sa'idin ya ce wallahi na iya addu'a amma ba zan yi ba saboda mun nemi ku ba mu abinci da masauki kun hana mu idan kun yadda za ku yarjejeniya da ku to zan yi muku addu'a aka yarjejeniya ta tuke a kan raguna guda ɗari a cikin wata riwaya guda talatin da aka zo aka karanta wa dagaci ko hakimi suratul fatiha sai Allah madaukakin sarki ya warkar da shi daga wannan sara ta miciji ko harbin kunama aka kawo raguna guda ɗari aka bayar wasu sahabbai suka ce ma dalla sai a raba sai abu sa'idin ya ce a'a wannan abin mun yi ne ba da izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan haka sai mun je mun gaya mishi ba ka ga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai ya aka kasancewa ana karanta fatiha ana addu'a da ita sai ya ce wallahi ka ci halal ya ce ku raba ni ma ku raba da ni to kaga yanzu ne wannan yake nuna mana kafiri ne don haka idan kana nan a gidanka a matsayinka na malami ko musulmi kana da wasu makwabta waɗanda ba musulmi ba ko ka buɗe shago kana yin ruɓuya sai wata mata ko wani ya zo ba musulmi ba sai ya ce na zo ne ina son irin addu'ar da kuke wa 'yan uwanku ni ma ku yi yadda da a yi mishi ɗin shi ne dalilin da ya halatta a yi mishi shi ne inda bai yadda abin yana da tasiri da yana da amfani ba ba zai zo ba amma inda zai kalla abin ya ce aikin banza ya ƙur'ani kaza kaza ya ba to wannan kar ku sake ku mishi ba zai amfanar da shi ba sharhin waɗannan maganganu ku karanta farko farkon littafin ibn qayyim mai suna at-tibbun nabawi don haka gaskiya da Allah madaukakin sarki ya keɓa cewa alkur'ani shirya ne ga masu tsoron Allah a nan Allah madaukakin sarki ba yana cewa ƙur'ani ba zai shiryar da wani ba sai muminai amma alkur'ani asali idan ya sauka ga muminai sai ƙara musu shirya idan ya sauka ga kafiran da basu yanke wa kansu shawara ba sai daga Allah ya amfani da alqur'ani ya shiryar da su amma idan alqur'ani ya sauka ga waɗanda suka yanke wa kansu shawara ko kuma kaddara Allah ta hausu akan kafirci ne addinin da za su mutu akai to alqur'ani ba zai amfanar da su ba shi yasa kaga duk irin wa'azin da annabi ya wa Abu Talibin bai musulunta ba tare da cewa ba fada yake da abin ba amma bai musulunta ba saboda Allah ya yanke kaddara akan Abu Talibin ba zai musulunta ba to babban misalin wannan shine wani misali da alqur'ani ya kawo yace yusqa bima'in yahid dubi ruwan sama idan ya sauka sai ka ga ganda sai ka ga mangoro sai ka ga gaida a can gefen kuma sai ka ga maɗaci ruwan guda ɗaya ne zai sauka gwanda sai ta ƙara garɗi mangoro sai ta yi daɗi gwanda sai ta yi zaƙi maɗaci kuma fa sai ya ƙara ɗaci amma ruwan sama guda ɗaya ne ya shawar da su to kaga a nan ƙur'ani ɗaya ne zai sauka a san da ya sauka ya je kunnen muni sai ya zama shirya idan ya je kunnen kafiri sai kafiri ya ƙara toro ko ya ƙara kafirci ya ƙara baƙar magana na karkai mamaki magana ɗaya ce maganan nan ta daɗaɗa wa wani kuma ta nuna na wa wani so da dama za ka ji ɗan siyasa ko malami ya fito gidan rediyo ya yi magana a san da ya magana sai ga wasu suna ta jin daɗi ita wannan maganar da wasu suka ji daɗinta wasu kuma sai su yi tur da ita ko kun fahimta jama'a don har kai kai mamakin cewa alkur'ani ya zama shari'a ga muminai sannan ya zama ƙarin dalilin asara kuma ga azzalumai kafirai malam yace ila ghairi zalika min al-ayat dalla ala ikhtisas al-mu'minin bin naf'i bil qur'an mana dai in ayoyi waɗanda suke nuna cewa muminai ne kadai Allah ya ware su da cewa za su amfana da alkur'ani la'annahu huwa fi nafsihi hudan domin shi alkur'ani shi da kanshi shari'a ce ولكن لا يناله إلا الأبرار سيدي wannan shiriyar babu masu kai da wa gare ta sai waɗanda suke bin Allah kama qala ta'ala kama yadda Allah yace ya ayyuha an-nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa ya ku jama'a wa'azi ya zo muku daga ubangijinku haka nan waraka ta zo muku daga ubangijinku lima fi suduri dangane da duk wata cuta da ke cikin kiraza wahudan wannan ainihin waraka kuma shari'a ce wa rahmatun lil mu'minina sannan kuma ainihin rahama ce ta Allah ta sauka ga mu'minai a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya kiraye alqur'ani da wa'azi a cikin wannan aya Allah ya kiraye alqur'ani da waraka a cikin wannan aya Allah ya kiraye alqur'ani da shari'a kamar yadda Allah ya kiraye alqur'ani da rahama haka abin yake malamai suka ce kamar yadda alkur'ani yake zama wa'azi ga mutane alkur'ani yana zama ainihin waraka dangane da cututtukan da ke cikin kiraza waɗanne irin cututtuka ne suke cikin kiraza su ma ka karanta littafin abdul na bai farko farkon shi daga cikin cututtukan akwai cutar kafirci kafirci cuta ce amma a kirji take sannan sai munafinci shi ma cuta ce da ke cikin kirji sannan sai zalunci zalunci ma cuta ce da ke cikin kirji sannan sai fasikanci fasikanci ma ciwo ne wanda yake cikin kirji shi yasa wani saurayi musulmi ne amma yana fama da cuta ta fasikanci musulmi ne amma yana fama da cuta ta fasikanci tsawarorin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya je ne annabi ya mishi izinin zai je yayi sana'a sai sahabbai suka ta ɗaga murya suna daka mishi tsawa kai kai tashi ka ba mu guri tashi sai manzo Allah ya ce a'a ku kyale shi kai matso sai ya matso sai ya ce kana da mahaifiya sai ya ce eh zaka so ai zina da ita yace a'a kana da kanwa kana ya ta lissafa mishi zaka so ai zina da su yace a'a yace ita wannan da zaka je kai zina da ita ita ma kanwar wani ce ko uwar wani ko uwar wani sai ce manzo Allah kai min addu'a Allah ya shiryar da ni sai manzon Allah ya dafa goshin shi sai ya ce Allahumma hadihi wa ja'alhu hadiyan mahdiya Allah ka shiryar da shi ka sa shi shiryayye wanda ake kwaikwayon shi a wajen shirya yace tun daga wannan lokacin bai sake sha'awar zina ba kaga yace sha'awa sha'awa a baki take ko a zuci a zuciya take dan haka sabon Allah fasikanci da zalunci da shirka da munafunci to alqur'ani littafi ne wanda yake maganin su sannan alqur'ani rahma ce kafin zuwan alqur'ani mutane baki ɗaya suna cikin kunci game da addini suna cikin kunci game da siyasa suna cikin kunci dangane da harkokin rayuwa yau da gobe harkar tattali a wannan lokaci ita ce ta fi komai kuntata wa mutane saboda riba ta mamaye mutane riba ta mamaye mutanen duniya gaba ɗaya saboda yahudawa su ne 'yan kasuwa yahudawa su ne manoma a wurin yahudawa ake karɓar bashi yahudawa su ne mutanen da suka ainihin fara ƙirƙiro harkar adashi da harkokin banki da sauransu tun a waɗancan zamunna sakamakon haka sai suka bi duk abin da za ka siya a hannunsu sai sun shigo da riba sai ka zo da abu kuɗi za ka siya da kuɗin ka sai ce ba a siyarwa da kuɗi bashi ake karbe shin akwai wannan theory din a duniya a yau ko babu akwai akwai abin da in ka je za ka siya yau a wurin america ko faransa ko rasha da kuɗin ka sai a ce a ba a siyarwa da kuɗi dole sai dai bashi ka ce ai kana da kuɗi sai a ce a bashi za a baka ko da nan da sati guda ne ka biya amma dai sai dai bashi ba a siyar da shi kuɗi hannu me yasa saboda a saka maka riba a ciki don haka lokacin da ayar riba ta sauka a cikin suratul bakara za mu zo mu je ta yahudawa bi suka kwararo kwararo suna a shari'a suna cewa wallahi muhammadu da su yake so yake karya musu tattalin arziki musulmi suka ce me ya zafi kuna cin riba ne suka ce wallahi da su ake me ya zafi saboda duk inda za ka yi mu'amala da yahudi ko riba ta shigo ko kun fahimta jama'a yanzu wannan shaidanci da suka fito da shi a najeriya da suke kira vat nau'i ne na riba fa duk abin da za ka siya sai gaji an ce an cire vat sabin naira sabin naira vat din nan ta ne ce ta riba ce duk abin da za ka siya a najeriya duk abin da za ka siyar duk kwangilar da za a baka da duk aikin da za a baka da duk kudin da za a biya ka da duk kudin da za ka biya sai a ce an cire vat wannan vat din ainihin riba ainihin riba asalin riba ce ko mun fahimta jama'a to idan kuka dubi ire-iren waɗannan abubuwan a yau babu shakka rahma ta zo ta hanyar zuwan alkur'ani na ɗaya ƙur'ani ya zo ya yi faɗa da shirka kafin alkur'ani littattafan da ke hannun mutane an gurɓata su sun koma su kansu littattafan ne suke goyon bayan shirka yaushe za ka buɗe littafi sai ka ji ana cewa jesus the son of god isa ɗan allah ne kuma sai a ce maka wannan saƙon daga allah ne to yaushe za a ce littattafan allah suna ɗaura gindin shirka don haka addini ya zama corrupt ya gurɓace kafin zuwan ƙur'ani siyasa ta gurɓace saurari wata sarauniya me take cewa lokacin annabi suleiman innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna tace sarakuna duk garin da suka shiga sai sun yi kacce-kacce da wannan garin sun ɗauki manyan garin sun kaskantar da su sai ta ce in muka sake suka zo haka za su yi mana a garin nan wannan ya nuna a wancan zamani ne ake yi sai ka koma ka tuna maganar saurayin nan kwamandan sojojin musulmi daga makka zuwa habasha ja'faru dan abi talib me yace wa sarki na gashi yace wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if mai ƙarfi yana cin mai rauni haka muke rayuwa zaman dankali ake kashin dankali in aka kasa dankali ko tumatir je ka yan tumatir ko yan dankali ka gani sai a dubi yan mulmuli sai a je su a ƙasa sai a kawo wani tafke su sai a ɗora shi sai zaman faɗi a kansu ba haka ba ne? to mulkin jahiliya ke ba ta an gane to saboda haka idan kun fahimci wannan jama'a tsarin mulki na kafin musulunci menene yake cike da shi zalunci wannan gwamnati ta je ta kifar da wannan wannan ta je ta wannan wannan ta je ta wannan dan haka kafin alqur'ani ya zo ba abin da ake cikin sai zalunci sannan sai ka dawo harkar auratayya harka auratayya aisha ta ce karuwai a jahiliya har signboard suke sawa karuwai sai ta sa signboard tun daga layin da zai shigo layin da take in ka sake zuwa sai ta sake sa maka signboard idan ta ka sake zuwa ga ɗaki nan na karuwai da yawa sai ka ga kowace ta sa wa kanta signboard sai suka koma suna tsayawa ana ɗaukan hotunan su tsirara suna sanya hotunan su a ƙofar ɗaki yau a tashoshin talbijin na duniya akwai tashoshin da ke kwana dare suna tallan 'yan mata tana bayyana ko'ina na ɓangarorin jikinta ga lambar waya idan ka ga ta yi maka ka buga mata ku yi mahaɗa wannan jahiliya ce kafin ƙur'ani ya zo aisha ta ce haka mata suke idan ta ɗauki ciki sai ta tara duk mazajen da suka saba zuwa wurinta sai ta ce musu to shi kenan yanzu ga ciki ta ɗauka don haka za su rinka kai mata ziyara lokaci zuwa lokaci ran da ta haihu tana da ɗayan abu biyu ko dai a kira wanda yake da ilimi na dna ilimin dna da kasan yau to akwai shi a musulunci amma da sunan kiyafa sai a zo a dubi tafin hannun yaron ko tafin kafa shi sai a dubi tafukan hannayen duk waɗanda suka taɓa saduwa da ita ko a dubi ainihin wato tafin kafarsu inda aka ga yayi daidai shi kenan wannan ilimi ne mai zaman kanshi wanda musulunci ya tabbatar da shi ka karanta littafin at-turqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya na ibn al-qayyim shine ilimin DNA wanda addinin musulunci yake amfani da shi tun da wajen tabbatar da wannan dan wane ne wancan ba dan wane bane ko ta ɗauko likitan da yake da wannan ilimin ko kuma kawai in ta tara kuranar da ta haihu sai ta ce ta zaɓi wane ne uban ɗanta wannan fa duk a jahiliya haka ake yi inda haka dafa aisha ta ce sai kuma zaman aure na babiro sai mutum ya ɗauki mace ba mata shi ba sai ya kama mata gida ko ya kama mata ɗaki abin da take bukata ya mata kuma su ci gaba da zama haka ta ce nau'i na uku shine nau'in yadda ainihin aure irin na yau da aka saba ka je gida ka nemi aure ubanta ya auren maka a baka ita ala ayyi halin abin da muke so nuna mana shine kafin zuwan addinin musulunci social aspect na life harkokin rayuwa a gurɓace yake rayuwa gaba ɗaya a gurɓace take to sa'an nan idan ka dawo ka dubi addini ya lalace siyasa ta lalace zamantakewa ta lalace da alkur'ani ya zo sai rahama ta samu ainihin ga duk wanda ya bi alkur'ani don haka har yau har yau akwai wanda suke cikin kunci game da addini to duk wanda ya daina addini da kunci to ba na musulunci bane saboda annabi yana cewa bu'istu bil hanifiyyati samha an aiko ni da addini mai sauki to duk wanda ya zama addinin da yake bi mai tsanani ne to ba na musulunci bane duk wanda ya zama harkar neman abincin shi akwai haramun a cikin ko rashin gaskiya to ba musulunci bane duk wani mulki da ake fatar akwati ko ake shi da ƙarfi da yaji ko ake murɗiya ko juyin mulki to ba na musulunci ba ne a musulunci ana samun mulki ne cikin lumana da gamsuwa daga waɗanda za a mulka ɗin wannan shi zai ba da damar mai mulki ya shiga cikinsu yana yawo kamar yadda sayyidina umar yake yi wannan shi zai ba da damar ka zo ƙofar gidan mai mulki ba za ka ga wasu jami'an tsaro ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna a ainihin madina yana yawo a cikin gari shi kadai ba tare da bodyguards ba wata mata ya ganta tsibiri bikin kadari tana kuka ya mata wa'azi bata san shi ba ne har ta daka mishi tsawa ya tafiya ba ta wuri bakin ciki take dan ya rasu sai ta zo bikin kadarin tana kuka annabi ya ce baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki haƙuri sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri ana sai ce saboda bata san shi ba to yanzu don girman Allah idan a ce manzon Allah irin sarakunan yau ne wanda zai sanya katuwar babbar riga ya kawo wata nabjejiyar alkyabba ya sa ya kawo bandin uku ya naɗa a kan shi ba dole ne in ta gan shi ta san wani ne wannan ba amma bata gane shi ba idan a ce manzon Allah irin sarakunan malamai ne na yanzu ko shugunan malamai ne na yanzu wanda malamin ɗaya zai sa malin malin guda hudu ya kawo alkyabba guda uku ya ɗora ya kawo rawan yadi goma sha bakwai ya ɗaura a kan shi ya kawo carbi mita bakwai ya rike a hannun shi tsakani da Allah za ta ce ta ganshi ba ta gane shi ba amma wata rana annabi ya haɗu da wani mutum suna cikin hira sai wani ya zo ya ce mishi ka san ma wannan sai ya ce a'a sai ya ce ai wannan ne rasulullahi sai ko mutum ya fara karkata sai manzo Allah ya ce hawwin ala nafsik sai ka kwantar da hankalin da muna tsaye da kai mutum kita ba sai yanzu da ka gano ni ne kake mutum kita yace inna ma ana ibn imra'atin fi makka kanat ta'kulu al-qadid yace ni ba ko dan wata mace ce a makka wadda ake yaga mata kilishi ta ci ba aljanna ce ta haife ni ba ba mala'ika ba dan me zaka ji tsoro da ba ka tsoro ta ba sai yanzu to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son yi tufafi ne daidai da kowa yana shiga gari ya tafiya daidai da kowa ya shiga kasuwa ya fita daidai da kowa wannan harshe sa kafirai suka ce mali hadar rasul ya kula ta'ama wa yamshi fil aswaqi wani irin manzo ne ana ganin shi yana cin abinci a gan shi ya shiga cikin kasuwa me yasa kaza kaza Allah yace tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa ja'al laka qusura albarka Allah ta yi ta yadda suke zato in Allah da ya so sai ya sanya maka wani lambu ko supermarket kai ta ɗiban cefa ne a ciki Allah yake bal kazzabu bi sa'ati sun karyata tashin kiyama ne sai suke son su fake da cewa ai manzon ne ba shi da karisma ai manzon ne ba a ganin shi da bodyguard annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya zauna saboda bai zalunci kowa ba a ƙasar sham sayyidina umar yake da governor gwamnan ya yana mulki irin na kama karya har 'ya'yan gwamnan suna dukan jama'a ɗan gidan gwamnan sham ya kama wani da ya ya mai dukan tsiya sai wani musulmi ya ce ka tafi madina akwai shugaban na duniya gaba ɗaya na can ka je ka kai mai kuka da ya iso madina ne ya faru ya zo bayan gari sai ga wani mutum kwance a gindin bishiya to yau ta irin ta baƙayi madadin ka ce mishi bawan Allah barka da hutawa da Allah ina son ka kai ni fadan mai martaba Umar ne yana zuwa sai sa kafa sai ya haure shi haka sai ce tashi mu je ka kai ni wurin mai gidanku ta yake bawa ne sai da ya gan shi shi kadai kuma ya gan shi da tagoyar shi da wando kuma a kwance a gindin bishiya babu wasu fadawa masu ƙwallon molo da wani zanko sun sanya bula a idansu suna muzurai sai ce tashi kai wurin mai gidan sai ce wa sai ce umar sai ce ni ne sai ce kai ce wallahi in ka ja min hankali sai in maka duka anan in ce ka kai wurin umar ka ce ya kai ni ya ce ni ne can sai ga jama'a suka zo sai ji ana amiral mu'minina yaji ana ran sarkin ne ne ya dade sai ce a sai fadi sai umar ya ce mishi a kwantar da hankalin ka me faru me ya faru me ya kamata ya faɗi abin da ya kawo shi ko sai ya faɗi kalmar shahada yace yanzu kana